الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
yau muna goma ga watan shawwal jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 20 da ah, nawa ne da takwas ne ko da 28 ga watan uku shekara ta 2026 Oh, mun dawo insha Allah ta'ala bayan azumi bayan sallah za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka ar-rahiqul maktum littafin da yake bayanin tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shine karatunmu na nawa kenan na goma sha biyar cikin wannan littafi mai albarka malam yace yana ba mu tarihin wato masarautu da mulki da aka yi a kasashen yankin larabawa gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa bada mauti julaima ko juzaima bayan mutuwar juzaima waliyal hira wal ambara ya zamanto shugaban garin hira da kuma garin ambar amru bin adi wanda ake ce ma amru dan adi ibn nasr ɗan Nasir Allahmi mutunan wato wannan ƙabila kenan bayan wancan ya rasu ya zamanto shi ya zamanto shugaban waɗannan garuruwa guda biyu waɗanda manyan garuruwa ne wannan kuma shekara ta 300 300 ne ko 268 da kuma har zuwa shekara ta 278 88 kenan ya shekara 20 kenan ko yana mulki wa huwa malam yace kuma shine awwalu mulukin lahmiyina shine farkon sarakunan lahamawa wannan kabilan wanda ake danganta ta da ainihi waɗannan mutanen to cikin wannan kabilan shine farkon sarakunan su wa awwalu kuma shi juzaima dinnan shine farkon man ittakhadha al-hira wanda ya ɗauki garin hira maƙarar lahu matabbaci garin shi nan ne wato matabbacin shi nan ne wurin shi nan ne babban birnin shi wa kana fi adi kisra sabur ibn ardashir ya kasance a cikin zamanin kisra wanda ake ce sabur kisra sunan sarkin da ya sarauta ne a wancan lokaci na farisa sunan duk sarkin sunan ya kisra kaman lakanin sarki ne sarauta kaman fir'auna amma sunan sabur ibn ardashir sunan na kwarai kenan sabur dan ardashir to a zamanin shi thumma lam yazal al muluk al lakhmiyina thumma lam yazal sa'annan basu gushe ba al muluku sarakuna min al lakhmiyina daga cikin wannan kabila ta lakamawa min baji bayan shi ya tawallauna alhira suna wato sarauta suna shugabancin garin hira ma'ana har bayan yuzaima dinnan sun ci gaba da shugabancin wannan gari thumma waliyal fursa sa'annan ya zamanto shugaban farisawa qubar ibn fairuz wani da ake ce makubazu dan fairuz ya zamanto shine wato shugaban mutanen farisa shekara ta 448 zuwa shekara ta 531 shekara nawa kenan no? shekara 83 ana sarauta na sai yana dan shekara 20 ya fara ko ko da yake wancan lokacin an dade ba yau bane wa biyadihi a zamanin shi zahara mazdak wani da ake ce ma mazdak wani mugun mutum ya bayyana mugun mutum ne ana ce ma mazdak mazdak akwai addinin da ake danganawa zuwa gari shi wanda ake ce ma mazdakiya addini ne daga cikin addinai na banza ah wani ma ba bai taba jin suna wannan addinin ba al-mazdakiya addini ne daga cikin addinai su ma da ƙa'idodinsu da komi to wannan mazdak din a zamanin shi ya bayyana wa qama bid-da'wati shi mazdak din nan da ya bayyana sai ya tashi da kiran mutane ila al-ibahiyyati ya zuwa halatta komi halal ne babu haram yake ci mai ibahiyya komi ma halal ne babu wani abu wanda yake haram ka ci kudin mutum halal ne zina halal ne maɗigo halal ne luwaɗi halal ne zalin komi babu haram to abin da kai daidai ne kuma ya ta yawo yana kiran mutane zuwa ga wannan kuma aka samu mutane suka karɓa ta yawa wa tabi'a hu qubat sarkin nan na farisa shi ma sai ya bi shi Allah ke ce ma qubat kama tabi'ahu kathirun min ra'iyati kamar yanda da yawa daga cikin talakawan sarkin su ma suka bi shi sarki ya ba bai kaga yawa dole talakawa su dama mutane suna kan addinin sarakunansu da shugabanninsu yadda kake yadda shugabanka yake haka za ka samun kanka ko ba haka ba ne shugabanninmu kaman addininsu kawai gabaki ne yake hakikanin yadda talakawa almajirai da malamai suke rikon addini shugabanni ba su rikon shi haka nan da suna rikon shi haka nan to da ƙarhin da za a yi Allah kaɗai sai ya kai da ɓannar da za a bari yawa ke gare ta amma addinin haka ake rikon shi sakusa ko wani abu za a yi na addini wanda ya gama gari gaba ɗaya za ka ga kaman wurin ma ba su damu da wurin ba ko ba haka ba sabanin wata wasa ce za a ga sun damu da abin ana ta shirye Allah ke yi. To da haka yadda Qubaza ya bi wannan mazdak din ya bi shi akan kiran mutane da yake zuwa ga halaccin komi su ma talakawa da yawa sai suka bi ba kowa ba. Thumma arsala Qubaz sannan Qubaz ya aika ila Malikil Hira ya zuwa sarkin Hira. shi wannan Qubaz din sarkin Farisa sai ya aika ma sarkin Hira wa huwa al-Munzir ibn Ma'is Samai shine Munzir dan ruwan sama ya aika mashi wannan kuma shekara ta 500 da sha biyu zuwa shekara ta 554 ya faru Qubaz ya aika ma sarkin wato hira ya da'uhu yana kiran shi ila ikhtiyari haza ya zuwa shi ma ya zabi wannan addinin da ya zaba tunda karkashin shi yake ya aika bai ce kai mun samu wani sabon fahimta sauraka ina kiran ka kai ma ka zo ka shiga wannan sabo fahimta din ka zabi wannan al madhhab al khabith wannan mazhaba wadda take muguwa yace kai ma ka doke ta fa ba alai dalika sai shi sarkin hira balarabe ne sai ya kiya aka yi aka yi ce bai aka ce sarki babban sarki ne ya aiko yana in ba haka ba zai iso ya ce bai ya yi wannan ne shi ma himiyatan saboda mi tsara kan shi wa ana fata kuma saboda tsananin kishi hamiyatar jahiliya saboda kishin mai larabawa su waɗancan ba laraba ba ne su zo da wani addini da ya namun bi to ba ne shi ma ba laraban shirka ne mushiriki ne ba wai amma saboda mai kishin addinin uwayen shi da kakannin shi laraba ya ce ba zai aje na shi ya dauke na waɗancan wanda ba laraba jajjayen mutane kawai ba wai shi ma ya ƙi idan Allah ba ne ya yi ne saboda mai yawwa aka yi aka yi ce wallahi ba yi fa zalahu qubaz shikenan sai qubaz ya sauke shi ya gusar da shi daga mulkin yace to tunda baka ban addinin da nake to na sauke ka wa waliya badlahu al-harith ibn amr ibn hajar al-kindi shikenan sai al-harith dan amr dan hajar wato al-kindi ya zamanto shine shugaba bayan al-mundir dan ma'is sabaki bana ba da an ajaba da abatahu bayan ya karba abin nan kire shi bayan shi ya yarda ya ce kasan dama haka ne in babu haɗin kai in ba mu da haɗin kai ɗari bisa ɗari to da mutum ɗai sai a ci mu da yaƙi tun da shi yaƙi ya ce shi ɗan uwan shi ne ya ce shi ya yarda yi shi aka ɗora shi kan mulki bayan ya karba kiran da aka yi mashi ilal mazhabil mazdaki ya zuwa wannan mazhaba ko wannan addini na mazdak addini ne wato addini ne akida ce ba daga cikin akidodi littafi littattafai ke akwai kan wannan akida suna nan da ya dafa mu san su ba ba matsala tunda tsaba sunnan ma ba sanin ta muka yi ba gara a bari ha a san sunan tukuna addini ne yana da mabiya yana da ka'idodi yana da har yanzu yana nan yana ɗaukar sabon salo kullum Allah ya kiyaye wa khalafa qubadu kisra anusharwan anusharwana shi ya mai gurbin wato qubaz din can Ma'ana da mulkin Qubazu ya kare shekara ta 531 zuwa shekara ta 578 da mulkin shi ya kare to sai Anu Sharwan ya biyo bayan shi ya zama shugaba bayan shi wancan Qubazu din mai wancan mugun addinin wa kana yakrahu hadha al-madhhab jiddan shi kuma Anu Sharwan shi ma yana kin wannan addinin na Mazdak bai yarda da shi ba sosai ma yake kin shi shi kenan da ya sarauta faƙatalar masdaka sai ya kashe wannan wanda ake ce ma masdaka mai addinin gaba ɗaya ma ya kashe shi wa kasiran kuma ya kashe da yawa mimman dana bi mazhabihi daga cikin wanda ya yarda da wannan addini na masdaka duk wanda ya yarda da addinin sai ya kamo shi ya kashe shi shi ma dai nashin ma na kwarai bane domin shi ma wuta yake bauta ba haka kenan ba wani addini bane shi ma dai yayi ne saboda kishi an zo an bata masa addinin uwayensu da kakanninsu wa'adahu al-mundir wa'ada al-mundir kuma sai ya medo wancan mundir din wanda bai yarda da wannan addinin ba wanda aka sauke sai ya ce ka dawo ka ci gaba da mulki ila wilayatil hira ya zuwa shugabancin wannan garin na hira yace da ba an sauke ka ne saboda wannan addinin to na kashe addinin ba mai yin addini mai addinin ma ya mutu wanda ya kirkiro shi sauraka ka dawo wa talaba al-harith ibn amr ya nemi haris dan amr din nan wanda aka aza mai make al-mundir din ya tare mai shi ruwa jallu domin ya kashe shi lakinnahu aflata ila dari kalbin sai dai shi ya gudu ya tsere zuwa gidan kal zuwa wannan kabila din wanda ake cewa kal balam yazal fihim bai gushe a cikinsu ba hatta ma da sai da ya mutu yana gudun hijira amma da ya kama shi kashe shi bai wastamarra mulku ba'da al-mundir ibn ma'is sama'i sarauta ta ci gaba da zama bayan wannan al-mundir din ya mutu dan ma'is sama'i fi aqibihi a cikin bayan shi a cikin zuri'a shi ya'yan shi da jigogin shi hatta kana nu'man ibn al-mundir har sai da nu'man dan munzir ya kasance a zamanin shi wannan kuma shekara ta 580 da uku zuwa shekara ta 605 fa innahu ghadiba alaihi kisra domin sarki kisra ya hushi akan shi bi sababi wishayatin saboda wani annamimanci shine wishaya dabbaraha zaid ibn adi al-abadi wani wanda yake ce ma zai da ɗan adi alabari shi ne shirya wannan annamimanci ba har sala kisra ilan nu'man sai sarki kisra ya aika ma Numan ya tlubuhu yana neman shi ya ji labarin ya shirya wani munahici wata makarkashiya domin a kashe shi yana ya neme shi bai same shi ba fa kharaja Numan sai da Uman ya fita hatta nazala sirran har sai da ya sabka a boye a sirrance ala hali ibn mas'ud akan hani dan mas'ud sayyid ali shaybana shugaban kabilar da ake ce ma Ali Shaiban wa audahu alahu wa malahu ya bashi ajiyar iyalin shi kuma ya bar mashi ajiyar duke shi yace ni gudu zani summa tawajja la kisra sanan ya nufi kisra din yace bari ma je gurin shi ya ga neman me yake mashi wa basahu kisra sai kisra ya sanya cikin kaso hatta mata har sai da ya mutu wa wali alal ko wa walla alal hirati badalahu sai ya shugabantar akan garin hira maimakin shi wancan nomani din iyas ibn qubaisa at-ta'i iyas dan qubaisa wanda ake ce ma ta'i yace to kaje tunda na sauke wancan na na, na kama shi na sa ya kaso kai kaje kai ne abin nan sarkin su wa marahu ya aika ya umarce shi an yursila ila hani bil mas'ud ya aika zuwa ga hani dan mas'ud ya tlubu minhu wato yana nema gare shi taslima ma indahu ya karbo duk abin da ke wurin shi ya kawo shi nami iyalin shi ko da kuma duke shi yace kawo ta fa aba zalika sai yake wannan hali shi hali din sai yake himyatan shi ma saboda kishi yace ba ya bada wa adana al-malika bil kuma ya sanar da sarki cewa a zuwa yaƙi ba yin shelan yaƙi ce in ya isa ya zo su kara su yaƙi walam yalbas bai dade ba an ja'at a maraziyatu kisra wa kata'ibuhu sai ga ainihi wato wakilai da kuma rundunoni na kisra sun zo fi markabi iyas a cikin kwale-kwalen iyas saboda akwai ruwa tsakaninsu wadarat bainal fariqaini wato ya bari tsakanin bangarorin guda biyu ma'arakatun ha'ila wata gwagwarmaya wani yaki da aka yi mai tashin hankali inda ziqar a wurin wurin da ake ce ma ziqar in tasara fiya banu shayban wanda a cikin wannan yakin da aka yi gomurzun nan sosai su banu shayban laraba su suka ci nasara wa hazamatil furs su kuma farisawa suka karaya suka wace azimatan nakra wacewa mummuna suka yi tare da cewa su ne masu kaihin su ne a duniya suna daga cikin masu karfi a wancan lokaci kuma ga tarihi ne yana maimaita kanshi yanzu ga sunan ma yanzu ma dai ga sunan su ne dai farisawa da dama haka rayuwa take tarihi maimaita kanshi da abin da ya dade sai ya dawo inda an taba yin abin da wata rana sai ka ganshi kuma ya dawo wa huwa wa hada wannan malam yace awwal yawmi shine farkon rana intasarat fihi al-arab wanda laraba suka ci nasara a cikin shi alal ajab akan waɗanda ba laraba ba wancan lokacin larabci ne da farisanci yanzu kuma musulmi ne da musulmi ko ba haka ba farisawa yanzu musulmi ne larabawan da suke halbi su ma musulmi ne musulmi da musulmi ne yanzu Allah kiyaye yanzu yaki ne ake yi tsakanin larabawa da iran da kuma amurka da iran da da iran da kuma isra'ila in amurka ta halbe su kuma su halbe larabawa da Amurka ta bata masu rai ta masu wani abu ko Isra'ila su kuma sai su rama ga makwabtansu. Haka ake ta yi. Allah kiyaye. Balaraba ya kamata san ciwon kai, kuma su irin tanadinta. Sun cewa ƙawancensu da waɗannan turan bai da amfanin komi. ga kawancan nan bai hana da a ta halbinsu ba ana kashe musu mutane ana bata musu dukiya ba ana sanya cikin yanayi na tsoro ba su iya wani abu kuna kallo wannan kasar ba ku hita kuɗi ba ta yi ku kuɗi ba kun ba hita kuɗi ma ku tsaya sai dai ku ta gidaje ku ta cin nama kuna shagali kawai rayuwa ya kamata a ce an wuce wurin ya kamata a ce duk wani makami su ma suna da shi duk da yake ba daidai ba ne a ce ana faɗa tsakanin musulmi da musulmi ba amma dai ƙarshe in aka yi raga-raga ƙarshe abin da ake so a raunanar da larabawa dama ba wani ƙarfi a ƙara masa rauni da a rushe masa magida shi abin da ake so kenan wahuwa ba da miladin rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma shi wannan ya faru ne bayan haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana akwai lokacin da tun da can ma akwai ranar da aka yi bada tsakanin laraba da farisawa laraba suka ci nasara akan yawa abubuwan da iran take akan su na addini da yawa ba daidai suke ba kuskure ne wasu ma kafirci ne amma dai sun yi kusa da sun yi kusa da musulmi yawa kan kusancin kafirai da musulmi inda galibi mutane an samu su abin ne ba wai dan sun sani ba tun da galibin mutane mabiya da ba ilimi gare su abin da aka gaya ma shi za ka rikewa kawai kuma ka tashi a cikin inda baka taba jin wasu abubuwa ba ba ka jin sabanin haka irin da yanayi kamar yanzu mu da ka ji sabanin yanzu ka ji ana gaya ma irin addinin in dai ba ta dabara aka kawo ma shi ba ba ka yarda irin fahimta ta mutanen iran sai an amma da wayo da dabara sai an hito maka da cewa su abubakar azzalumai ne da sauransu ko kuma a hito maka ta hanyar cewa shugabanci shugabanni azzalumai ne zalunci baya da kiɗi sai an sama wannan abin kamar yadda ai ta haka aka shigo da irin wannan fahimtar cikin mu sai da aka zo duk aka wayar da kan mutane cewa zalunci baya da kiɗi azzalumai kaza kaza yanzu a ƙarshe sai aka zo ana cewa sai aka zo ana cewa ana gwada masu waye a zaliman tun da ka yarda da zalunci ba da kyau ko kaga ka riga ka yarda ko aka kuma aka kwatanta ma ga yadda abin yake ga yadda suka yi ga yadda suka yi suka ce gaskiya ne amma in ba ta haka ba ba ya karbuwa Allah kiyaye واختلف المؤرخون malaman tarihi sun yi sabani bi tahdidi zamani hadhihi al-ma'raka a cikin iyakance zamanin wannan gwagwarmayan wannan yakin da aka yi a yaushe aka yi shi faƙila sai aka ce huwa ba da miladin rasuli sallallahu alaihi wasallama bi qalil aka ce an yi shi ne gabanin ko bayan haihuwar manzala sallallahu alaihi da lokaci kaɗan wa annahu sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzala sallallahu alaihi wasallam wulida an haihe shi ne li 8 ashhur ga ainihi watanni guda takwas da suka wuce min wilayati iyasi bin qabisa daga shugabancin iyasi dan qabisa alal hirati akan garin hira mana bayan haihuwa manzala da wata takwas akai wannan yakin wakila aka ce qabla nubuwati bi qalil gabanin annabci ne da kadan ma tun ma manzala ya girma ma ya zama annabi amma kafin ya zama annabi da ɗan lokaci kaɗan ko shekara ɗaya ko biyu kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da girman shi yana ɗan shekara 30 ko da bakwai ko da shidda haka ne ko da takwas wa huwa al-aqrab mala yace shi yayi kusa da daidai cewa da girman annabi sallallahu alaihi wasallam akai wannan yaki wakila aka ce ba da nubuwati bi qalil a'a wannan yakin an yi shi ne bayan annabta da lokaci kaɗan wakila ka ce bayan da hijira kai an bayi shi ne bayan hijira bayan manzala sallallahu alaihi wasallam shekara nawa kenan shekara 50 da wani abu ko da uku wakila ka ce ba da badr manzala sallallahu alaihi wasallam an yi wannan yakin ne ma bayan yakin badar wakila ghairu zalika kuma an faɗi ma sabanin wannan ma'ana dai malaman tarihi sun yi sabani kowa ya kawo irin bayanin da ya fahimci cewa ga lokacin da aka yi wannan fada tsakanin larabawa da farisawa wa wale kisra alal hira ko walla kisra alal hira ba da iyas bayan iyas ya rasu sai kisra ya shugabantar da shugaba akan garin hira hakiman farisiyan sarki ba balarabe ba sarki ba farishi muna ganewa ku sai ya ɗauko ɗan ƙasar shi ya kawo ismuhu azdab a azadiba ibn mahiban sunan shi kenan ibn maharash a menene maharbandad ibn maharbandad duk sunansu ne na na abin nan farisawa wa zalla yahkum shi ma ya tsaya yana hukunci a garin hira ka gani a dauko mutum da wannan shine mulkin mallaka a dauko mutum nan da ba naku ba a ce shi zai muku shugabanci dan a gama ku wada da su shekara 17 yana yana abin nan yana sarauta tsakanin shekara ta 614 zuwa shekara ta 631 sun ma'adal mulku sa'annan kuma sai mulkin ya sake dawowa ila ali lakhum ya zuwa iyalin lakhum waɗancan ne na farkon shekara ta 632 fatawalla minhum al-munzir ibn nu'man sai munzir dan nu'man al-mulaqqab wanda ake malakani da bil ma'ruf sunan shi kenan ma'ruf ya zamanto shi ne sarki daga cikinsu walakin lam tazil wilayatu wa ala thamaniyati ashhur sai dai shugabancin shi bai wuce abin nan wata shi takwas ba thumma qadima alaihi Khalid ibn al-Walid sannan Khalid dan Walid ya je wurin shi bi asakiril muslimina ko hatta qadima alaihi Khalid ibn al-Walid har sai da Khalid dan Walid ya zo wurin shi bi asakiril muslimina da wato abin nan sojojin musulmi suka yi fada da shi yana wannan haliga an shigo ma cikin yawwa bayan hijira ne ma bayan ma khalid khalid yaushe musulunta ka gani yawwa bayan yakin hudu ne ya musulunta da wannan shi ne sarautar da aka yi a garin hira da irin canje-canjen da aka samu da kalubale da fadace-fadace wannan duk har ya iso lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Matashiyar karatu na gaba mana ce al-mulku bisham sarauta a ƙasar Sham. Biladin ladi majat fihi al-Arab a zamanin da Laraba suka garwaye suka yamuce a cikin shi, bi hijiratul qaba'il da ainihi wato hijirorin ƙabilu, irin tashe-tashen da ƙabilu suke ta yi. daga wannan wuri zuwa wannan inda kazan na bai ma ba sai ka tashi lokacin duniya na hili kawai sarari ce inda kazan na sai ka sara gari kuma bai ma ba ka tashi ka tayaka Allah Allah ake ma ka ka zo ka zanna din saboda ka samun maurin tsaro saboda ganin mutane na yawo wuri to akwai tsaro wurin duniya ta da bare wannan duniya ce irin ta kusan shekara dubu da biyar da suka wuce sarat butunun min qudaa wasu ɗiya daga cikin kabilan qudaa wasu kabilu kanana sun tafi ila masharifi sham ya zuwa gabobi iyakoki na sham wa sakanat biya suka zanna a wannan wurin na sham wa kanu sun kasance min bani sulaih daga bani sulai ibn hulwana ɗan hulwan alladina minhum wanda yana daga cikinsu banu ja'adab ba banu daj'am ibn sulai almarufuna waɗanda aka san su bismi abdaja'ima sunan su kenan abdaja'ima cikin su ne suka zanna nan wurin wasqanahumur rumanu sai rumawa suka ainihin soya musu tunani suka kera su mana suka sanya musu tunani irin na turawa kamar yanda za a ɗauke ka bakin mutum a sama irin tunani na mi yauwa kana kana afirka amma kan kana turai ta zama kamar kaza kai na turai to shine fasfarahumur ruman rumawa suka aikata aikinsa a cikinsu mana suka sanya musu mugun tunani suka suka sanya su aiki kamar yadda Allah ya ce ma annabi Musa wasqana'tuka li nafsi na zabe ka saboda mi saboda kaina me yasa suka dauke su haka nan liyamna'u arab albariya min al'abath domin su hana larabawan daji min al'abath daga wargi waliyakunu kuma saboda su zamanto uddata uddatan su zamanto kamar shiri ne tanadi ne duddal furs a wurin kiyayya da farisawa saboda farisa da ruma ba a shiri duk mulkin mallakan da aka yi duk wannan shine shubha kuwa duk shine manufa kacca ta shigo afirka suka riga ta suka shigo shine kawai kan rasha ta zo suka riga ta waɗannan turawa wanda da waɗancan muka samu da yanzu mun yi nisa wurin ci gaba to shi ne su ma saboda kan farisa su zo ga larabawa sai suka yi masu kama larabawa rigaki zazzuli suka zanna ga masu mulki larabawa ne amma tunaninsu na turawa ne ba ka da kishin ƙasar ku sai kishin waɗancan me yasa saboda su suka samo mulki suka mika ma suka ce ma kuma sharaɗi ne kai masa aiki in ba kai masa aiki ba sauke kaza su aka dole kai ta masa aiki da dama haka abin yake wa wallan minhum malakan malikan sa'annan suka nada musu wani sarki daga cikin su kuma bature summa taqaba mulku fihim sinina sa'annan shugabanci ya ci gaba a cikin su shekaru da yawa wa min ashhari mulukihim yana daga cikin mafi shaharar sarakunan su ziyad ibni al-habula ziyad dan habula ويقدر زمنهم وتؤنا قدر أنا أونا زمن من أوائل القرن الثاني الميلادي تندق فرقم وتقرن نبي لا هو النبي إيسى إلى نهاية هزوى قرشيش تقريبا وصان هكذا su suka yi ta mulki su waɗannan wato waɗanda ainihin rumawa suka ɗauka muna ganewa ku? wantat wilayatuhum sarautarsu ta kare ba da kudumi ali ghassan bayan gabatowar iyalin ghassan to nan ne sarautarsu ta kare shi ke alladina galabu waɗanda suka rinjayi abdajaima alama biye da akan abin da ke ga hannunsu wantasaru alaihim suka ci nasara a kansu wa wallatuhum rumu mulukan sai rumawa suka nada musu sarakuna ala arabi sham akan larabawan sham wa kanat qa'idatuhum madinata busra qa'idansu wurin yada zangon su inda suke sansanin su shi yake cewa qa'ida shine garin busra ina ne garin busra ha ina cikin siri ne akwai basra basra da ta'un basratu cikin iraq take wannan kuma busra da ya'un ko kuma da alif al-maqsura shine garin da tarihi ya bada labari manzala yana dan shekara 12 aka je da shi can Abu Talib ya je da shi kasuwanci wannan garin Yahudawa suka ga manzala suka ce yana karami suka ga tambarin annabci gare suka ce amina shi domin sauran yahuda wani ba yahudi ya gani wani malami ya ce amira manzo Allah gida saboda in yahuda suka gani suna ya kashe shi saboda sun san wannan tambarin annabci ne tare da shi to shine garin busra babban gari ne walam tazal tatawala al-qasasina wannan kabilar ta ali gasana ba su gushe ba suna shugabanci ala sham akan sham bi sifatihim a matsayinsu ummalan ma'aikata ne li mulkin rum ga sarakunan rumawa kaji da garinka amma kuma wani kake ma aiki yin ƙarhi kenan duba haka sarakunan afirka suke ba shi yasa da wuya talaka ga wani abinci gaba wurinsu saboda su ba talaka wannan suke ma shugabanci talakawan wata ƙasa suke yasa da abin da talaka zai amfana da shi galibi in suka yi abu goma sai ka ga ɗaya ne talaka zai karuwa tara duk waɗancan ne yau abin ma'aikata ne kawai an ɗauke ka ne an naɗa ka dama mulkin kwato ne aka ba aka baka in zaɓe ne ma murɗiya ce aka aka ce kai ka ce yaran kuma bidan ka ci gaba da yi masa aiki hatta kanat waqatul yarmuk haka suka ci gaba da sarauta har lokacin da yakin yarmuk ya kasance shekara ta goma sha uku wanqada lil islami ya mika wayan shiga musulunci akhiru muluki ƙarshen sarakunan su jabalatu ibn al-aiham jabala dan aiham biya da amirul mu'minina umar ibn al-khattabi radiyallahu ta'ala anhu a zamanin shugaban mu'mine umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya kara musu yarda wannan shine takaitaccen bayani game da wato sarauta a ƙasar Sham abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara Allah ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira ibadodin da muka yi wannan wata da ya gabata na Ramadan Allah ka karbe su ya Allah Allah ka maimaita mana ka kara maimaita mana da alkhairi Allah wannan zafi da yake ta karuwa kwana biyu ya Allah Allah alkhairin da yake tare da shi Allah ka ba mu shirin da yake dauke da shi kuma Allah ka kare mu ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira abinda muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah muna roƙonka ka shirya mana matasanmu samarinsu da ‘yan matansu ya Allah, Allah ka ƙara kawo alkhairi garin nan namu da ƙasanmu gaba ɗaya ya Allah, ka ƙara mana haɗin kai da son junanmu da tausaya mu junanmu ya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين